أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah madaukakin sarki ya sake dawowa da mu mu ci gaba wanda in ba a mance ba a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul sajada wanda a jiya mun tsaya a aya ta 12 wanda zamu tashi aya ta 13 wanda ita aya ta 12 din an karanta ta amma sai dai ba akwai dan takardaccen bayanin da baki da kammalawa ciki ba na irin abubuwan ta kunsa saboda wannan aya ta kunshi bayanai masu fadi da yawa kwarai da gaske domin tana tabbatar da al'amura na wanda suke tabbatar da girma na iko na Allah madaukakin sarki na cewa su waɗannan kafirai suna kafirce ma Allah madaukakin sarki wanda ya halicci sammai da ƙasai kuma ayar ma ta ambata mana irin lokuta waɗanda aka halicci waɗannan halittu ɗin cewa la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin kaga Allah ya ce ya halicci samai ya halicci kasai guda bakwai a cikin yini guda biyu kamar yadda dai muka ji bayanin su a jiya cewa an halicce su ne a cikin yini guda biyu su kasa din shine ranar litinin ranar lahadi da ranar litinin kenan wanda aka halicce su da sauran abubuwan da a cikin su wannan an kalaci kasan da ka soyanci su kaɗai su kuma sai Allah ce amma kuma can bayan wannan sannan yake cewa waje alafiya rawasiya min fauqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'il lisailina wanda ubangiji madaukakin sarki yake cewa kuma su kuma watan halitta ta kasai din bayan an halice su cikin yinin guda biyu to sai kuma Allah ya rarraba abubuwa na abincinsu mana abincin da za a rika amfani da su a ciki a cikin kwana cikon kwana guda hudu mana in ka gama da waɗancan kwanan guda biyu na ranar lahadi da ranar litinin sai ka hada da talata da laraba su ne za su baka cewa kwanan guda hudu din to tsakanin lahadi da attanin da talata da laraba to cikinsu ne Allah maɗaukin sarki ya halicci ƙasa da duk abin da a cikinsu gaba ɗaya ita ƙasa ɗin ita ce wadda an ka halicci an kalice cikin kwana biyu lahadi da attanin ita duk girman ƙasa gaba ɗaya kenan kamar yadda bayani ya gabata da ajiya shi kuma abubuwan da a cikin ƙasa ɗin kaga duk suna nan da yawa sauran abubuwan da a cikin halitta ƙasa ɗin daban-daban itatuwa ne duwatsuna ne menene ga sunan su kuma su an ka halitta shi kuma ranar talata da ranar laraba kaga in ka haɗa kenan ya ba da kwana hudu kenan da halittar ƙasa ɗin da duk abubuwan da a cikin ta gaba ɗaya duk an yi su ne ranar a cikin kwanaki guda hudu to shine wannan aya ta karanta mana sannan sai kuma ta ci gaba da gaya mana cewa sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi itiya daw'an aw karhan kaga ubangiji ko daukin sarki sai yan nuhi halitta su kuma sammai da yan nufi halitta ta sammai su kuma wanda shine aka ce mun kamar yadda muka karanta tana hayaki ta sama din a lokacin cewa da ma shi wannan al'arshin kamin halicci sammai din al'arshi din shi bisa ga ruwa ne yake to yana bisa ga ruwa to sai ubangiji madaukakin sarki ya sa ruwan suka dan girgiza haka suka dan girgiza haka to wannan girgiza da suka yi sai ya zama sun kai kunwa wannan kuwan da suka shi kuma sai ya hitar da wani hayaki wanda hayakin shi kuma sai yayi yawa sosai ya daukaka kware to shi kuma da shi ne an kada shi waɗannan su samai din to shi ne yake cewa wahiyar dukhanun din to shi kuma kaga sai Allah madaukakin sarki ya ce an yi wannan ne shi kuma fa kaza da ko sama samawatin fi yawmayn su kuma su kuma sai an kai masu a cikin yini guda biyu kaga wato ya zama kenan lahadi attanin talata laraba ya zama alhamis da juma'a kenan kaga su zai baka kwana shidda alhamis da juma'a kenan su ne waɗanda aka halici su kuma sammai din sammai din da sauran abubuwan da a cikin su ma tunda kaga su ma sammai bayan su saman guda bakwai da kuma sauran halittar da a ciki tun daga rana wata tawaru mala'iku duk kaga halitta ce wadda a cikin samai din to duk ubangiji ba dauke sarki ya halitta su su kuma a cikin kwana guda biyu din kaga in ka hada can ga kwana hudu nan ga ga biyu kaga zai bayar da kwana shidda kenan to shine Allah ya ka nufin cewa halicci samai da kasai a cikin watan a kwana shidda tunda ka san duk a cikin ayoyi da yawa cikin alkur'anin duk ubangiji madaukin sarki ya faɗi waɗannan din na cewa an halicci samai da kasai a cikin kwana shidda din idan su wal khalaqanas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin mun halicci samai da kasai da duk abin da tsakanin su a cikin kwana shidda ai an dai sa abin da tsakanin samai da kasai ne ko yau sun mu a ciki ko to shi wa shi din ne saboda haka don halittar da ciki din tun in ka dauko tun daga su malaiku din da su rana wata taurari da don halittar da Allah ya cikin sama din mu kuma nan da a ƙasa kaga ga mu ma ciki to shine abin da tsakanin samai da ƙasa din to duk Allah ya ce duk ya halicci su ne amma cikin kwana shida shine wal qad khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wadannan kaga ayoyi da yawa cikin alqur'ani sun hada haka nan din na cewa an yi wannan halitta din cikin kwana kwana shida din to shine za ka ga a cikin waɗannan kwanaki guda shida ɗin to su ne waɗanda aka halarci su waɗannan sammai ɗin wanda kuma ƙarshe sai ya zama an halarci samman cikin waɗannan kwanakin guda shida wanda ƙarshe sai ya zama ranar asabar tun da ai muna ganin kwana bakwai ne gare mu ko to muna waɗannan kwanaki guda bakwai to sai ya zama cikin kwanakin nan guda bakwai rana yanzu gashi mun ji guda shida wanda cikin su ne an kai wannan halittar da an kai wannan halittar ciki na kwanakin guda shida to an raga kwana guda cikin kwanaki tun da kwana bakwai gare mu ga sati bakwai gare mu ga sati to kaga yanzu an dawo an yi shidda an rage guda kenan to ranar asibici to nan babu wani abu wanda an ka halitta ran nan din shi yasa yahudawa su kuma wai sai suka cewa ai ubangiji madaukin sarki ya da ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki guda shidda ranar asibici ranar sai Allah zanna sai ya huta ai wai shi yasa aka hutu ranar asabar ko yawwa an gane karatu ai to shi yasa don ranar asibiti ba aiki sai ana hutawa ranar din to kaga kaga to shine to shi ko ubangiji madaukin sarki shi yasa ce to amma mu ai da mun kalli san bai da kasai wa ma masana min lugubin Allah ya ce to ai ba wata gajiya da ta sami balle ko mu huta ba gajiyar ta same mu balle ko mu tsaya mu huta a wannan rana saboda haka kuma kaga shi ubangiji madaukin sarki dama da ma an kai waɗanga kwanaki har guda shidda ma ana halittar sammai din kar a mance shi ubangiji madaukin sarki yayi wannan ne kawai bisa ganin dama ta fa ba wai kawai wani da cewa shi bai iya yin halittar ne kamin kwanan shidda bane ba a'a shi lamari ne kamar yadda muka sani inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakunu ne in yana so kai tsaye cewa za yi abin ya zama sai dai ya zama to wannan abin da yasa Allah madaukin sarki yayi akai akai waɗannan kwanukan shine an ga cewa don a koya mana kan mu rika yin gawagawa mu ga namu al'amuran mu kuma kai ka ce yanzu yanzu kaka so sai abin ka ya tabbata yanzu yanzu to shi Allah madauki sarki shi da yana iya cewa abin ya zo ya zama kai tsaye zama din wanda kamar yadda muka karanta ba ma sai ya ce abin ya zama ba ko kamar yadda muka karanta shi din kai tsaye in da yayi ruhin abin kawai zama dai zai tunda kaga yanzu misali ko da mutum shi kai ne zai yi wani abu ai ba sai ya ce ma wani abu nashi ya misali kamar za ka kalli abu ba sai ka ce irin naka so kalli wannan abun ba kawai in kana son kallo kallon dai zaka shikenan ba sai ka ce so kalla din ba in ji da kaka so kai ba sai ka ce ma kunnuwan ka su ji abun ba ji dai zaka yi to ka gani misali a to duk irin waɗanda kaga shi Allah mai ya yi ƙarfin a ce shi ma sai ya ce abin ya zama sannan wai mai sadi da an ka ba mu wani hankalin mu zai dauka to shi yasa aka ce don haka cewa wai an yi wannan kwanakin guda shi daga ka dauka wai ai kasawa ce ubangiji madaukakin sarki bai iya halittawa cikin lokaci guda a a wannan mu ne aka so a koya mana cewa mu bi a hankali shi yasa wani hadisi yake cewa al'ajalatu minash shaitani wa ta'anni minar rahmani ita gaugawa daga shidan ne bi a hankali kuma daga Allah ne madaukakin sarki to da haka shi yasa kaga mutum zai lamari ne ba a so ya cika gaugawa da yawa sai dai wasu abubuwa dai da an ka ware kamar yadda wani hadisin ya ware cewa su kadai ne aka yin gaugawa gare su kamar yadda mai lissafin na na kashifar khafa ya kawo su na cewa daga ciki abubuwa na waɗanda aka buƙatar mutum ya zama yana yin gaugawa gare su mun taɓa kanta sunan da dai can wurin tafsirin halittar samai ɗin na ƙasar ina da muka shayi akan magana istiwai ɗin nan mun sha karanta su ɗin waɗannan guda biyar ɗin nan na cewa daga ciki akwai tuba in mutum wata zai ba a so ita tuba a yi jinkiri gare ta ita wannan gaugawa aka so kaga an ce ka a yi gaugawa ga lamura amma in tuba ce mutum yana da laihuka ne na zunubai tsakanin shi da ubangiji to kada ya yi jinkiri ita tuba din nan take mutum ya tabbatar da in yana aikata aiki na sabon Allah da ya tabbatar da cewa lalle wannan abun haramun ne bai halatta aikata shi ba to ya maza maza kawai ya ji ya tuba din ita wannan ba a sun jinki gare ta an ji dai kenan sannan na biyu akwai biyan bashi ana bin ka bashi kuma sai ka samu abun biyan bashi din to shi ma ka ayi jinkiri shi ma shi ma ayi gaggawa biya din tun da aka ga wani bi ma an ka dai jinkiri wani bi jinkiri na shiga ko yau sai dai wani abu ya shiga sai dai haka sun bace wani bangaren daban kuɗin kaga sai kuma abu aiki ya koma sabo kenan kenan to shi yasa sai aka ce to shi ma wannan din to ayi gaggawa gare shi ana bin ka bashi to da ka samu kudin biyan wannan bashi to kai gaugawa biyan wannan bashi din an ji guda biyu kenan sannan sai na uku shine akwai mutum yana da daya budurwa ta isa aure kuma gashi ta samu miji lahiya lawa to shi ma ga mutum ya ce ai ban aure da ita yanzu sai lokaci kaza kaza kaza a a shi ma ai gaugawa aure da ita din kaga ba kan mutum ya ce ai sai ta kare ke ne sai ta kare ke NCE ko sai ta kare ke health technologies a femina ne duk da ga sunan misali mutum ko sai ta kare ke jami'a haka digiri to ka gani sai ga wancan ƙara digirin ma bata tashi auren ba ma kila ba ma kila sai ta tayi na san sai an fara masters na san sannan ai magana aure din to duk ga kaida misali mutum ya ce shi sai ai kaza to wannan bai yi ba in dai ta isa aure din kuma ga ta samu miji din kuma sai ya mata aure din shikenan to kuma kaga musamman yanzu irin ba wai ana nufin misali kan su mata su yi karatu ba amma dai akwai hadari gaskiya tunda dai wannan sun ka zo dai sun gani yana jan ai an gani dai abubuwan da sai a hankali gaskiya to tunda za ka ga irin yadda gwagwarmaya abin yake haka ake ta gwagwarmaya da maza da mata haka aka yi din dama kwace shi abinda ba turan suka su kawo mutane wai mata su dauka da su da maza ai duk dai suke suna da yanci duk abinda mata suke da damayi ne su maza suke da damayi su ma suna da damayi haka suke cewa shi yasa kaga suke ta kokarin wai su kalubalanci musulunci akan cewa wai musulunci wajen gado ya ce lizzakar misul hazil unsayeni namiji yana zalban mace guda biyu sai suna cewa to ai wai musulunci wai bai yi adalci ba na wurin subhanallahi wai ai daidai kamata a raba a ba kowa da maza da mata kware ku to su sai sun kan manci cewa su kaficin nasu ai ba haka ne yace can farko ba su a wancan lokacin na jahiliya ma in mutun ya mutu yabban mata ne ba wai alaba gado a basu ba su ma sun zama gado alaba za a yi su ma su kansu da kware ku su ma gado su aka yi to kadi ba gani su nasu kafinci abin da nuna matan ma gadi su aka yi shi kenan kuma ƙananan yara ba su gado manyan ɗaya ka handa mai abubuwan shi kenan su ƙaƙƙyala yan yara haka na suka yi kaga yanzu ya mutu ya mutu ya ba mata ya ba ɗaya ƙanana to su waɗannan ɗayan ƙanana ba magana gado gare su kaga su suke na sai da su tashi daɗa ba su da komi to amma shi da musulunci sai ya taho in yanzu an kayaye mutum daidai yake da in kana da ɗaya ku shekara hamsin to duk abinda za a ba wannan dan naka bai shekara 50 shi ma wannan wanda an kai fa yanzu din shi ma haka nan za a bashi din kuma sannan matan sai musulunci ya ce ina ba magana a ce wai su ma wai sun zama gado ba su ma sai an ba su gado to da Allah ai kaga shi musulunci shi ya kwato musu yancin su ma su da aka gadewa yanzu sai ya ce ma sai an ba su gado amma sai sun ga ce duk haka nan ba ai adalci mutum da aka ce a ba su rabi kuma yanzu duk bayan wannan ai kaga yan kaddiba ya mata hidimomin su mafi yawanci ba su cika yi da duke su ba ai in ka kula yanzu ai kaga da yawa za ka gani wani ga ya talaka bai da kuɗi kware amma ga mata ce tana da wadata amma da da haka nan jira take yi mata ko to ka gani to yanzu misali makaddara sai a ce ai mutum ne ya rasu ya baddiya da maza da mata da irin haka nan to da ya basu maza da mata sai an ka raba gado an ka yi namiji yana da rabon mace buɗe to yanzu ita wannan sai a ce yara kawana misali shi awa kila ko kane duk dai wannan an ka dauka inda uwa ta ce misali ko shi awa ko shi ya kanan dai to yanzu in ta yi aure bayan ta yi auren kaga yanzu ita ta ta dukiya dai yanzu da an karba an kabata to yanzu ita ba shi za ta ci ba ka sani dai don mijin ta za ci da ita kaga ta sanan tana tana da ta ko shi kuma tashi yana nan yana cinta na shi ba ji wata haiba to ma mukaddara ma a ce shi ma misali ba bai canye din ba yanzu ana na yanta ce ta sai ta samu matsala kuma da wancan mijin nata ina ta yo gida ne ta yo kaga sai ta dawa ira canye abin da aka raba kokku kaga wancan rabon da hita da shi ya kaga so sun canye shi tare kenan kuma a kaddara ma a ce ba su rabu da mijin nata ba suna nan tare amma duk da haka nan yanzu in wata lalura ta taso nata ko ta wani babban biki mai ƙarfi ko wasu abubuwa wata hidima hakan nan ina ta yo tunda ba baba bayanan ko ai ga dan uwanta yodin kaga da har yanzu nan rabon da hita da shi ya kaga da duk tare za a gama da shi ko to ina maganar rashin hadisi wurin ga inda ba dan kafirci ba misali to kaga ni to saboda haka shi yasa sai ya zama watan su suna ganin cewa ai da maza da mata ai duk ɗaya ne saboda haka shi yasa ganin cewa yanzu mace tana da yanci tana da dama ta ƙiyin aure misali kawai ta je ta kama karatu sai ta yi digiri sai ta yi masters in ma tana yawa sai ta yi doctorate duk a ci ta sha misali kaga wannan kuma ba tsari bane ko bai yiwa kasan da yana da wahalar gaske a ce za ta zo ta ƙare tun daga firamare har ta zo sakandare ta ƙare kuma a koma ta je a ce ma da ta wuce daga sakandare misali ba ta tsaye wata makaranta ƙasa da wannan magabar sakandare ba sai a ce ta ta hidda ɗin digiri misali kaga za ta je ta yi wancan shekaru yanzu in ka ɗauka tana shekara nawa za a sa ta firamare sai a ce shidda ko mu ɗauka shekara shidda misali ta yi shekara nawa to tana yi shidda nawa annan sai ta yi sakandare shekara nawa tun daga junior har ss shidda nawa annan eh an ce sha biyu ga shidda sha takwas kenan ko sannan sai ta wuce digiri shi ma a ce ma ba tsaikon komi tsakanin shekaru ka gane a ce tana gama firamare misali ba ta yi jinkiri ba sai ta wuce sakandare tana gama jina misali kuma ba ta tsaya ba sai ta wuce kai tsaye yasa misali ba jinkiri tana ƙara kuma ss ɗin misali kuma kai tsaye ta wuce kuma digiri shekara nawa digiri shi kuma shekara hudu an haɗa nawa kenan to kuma amma tana da garantin cewa za a gama cikin shekara hudu ba a samun kari over su over da sauransu ba lalle bane ko kuma kaga tana aiwa kila result din nata yajin kirin hituwa misali na secondary din misali tunda sai da shi za ta wuce shan jami'a din to an kai shekara 20 da wani abu kaga dai warge warge lalaci misali sai kaga zuwa shekara 25 dai an kai shekara 25 kamin ta yi aure din kuma can gogol ma take da maza fa an gane tun da haka aka abubuwan tun da dumbul dai kaman gawar abubuwan suke kuku saboda haka duk haka aka gogol ma da maza ciki sai a zo misali maza da mata ana so a zauna bisa kujeri misali ma tukun haka ne saboda haka sai a zo a zauna maza da mata misali haka ake zauna gashi nan ai ta ma'amaloli tare ga sun abuwa dai wanda dai ba su ma dai daɗin faɗi wanda dai dai wanda sun kaje su makaranta sun sani ko Allah ba san da haka da shi ba da saboda haka dai wannan gaban ga sanan dai misali to kaga a da waya do ai waɗanga abubuwan gado a share su lahiya ana ta ma'amaloli da maza kuma musamman a zamanin yanzu wanda ko kananan yara ya zama ba su shekara goma sha wani abu ba sai ka yi mamakin ma irin lalacewa da suka yi misali to balle waɗanda a haka suna ganin kuma wayi ga harkokin yayi da aka yi na manyan wayoyi da aka yi dinnan ne ana kalle kalle da su barkatai tun daga fina-finan da ake yi da ma in ma ba na fina-finan din bane ka shiga youtube ne ka ta ganin su ga sunan barkatai mara ma'ana wanda bai dace ba facebook ne ina ne dai social media dai misali ga sunan ana ta yi kuma duk a ce a kwashe lahiya alwa misali ba wata matsala abin dai kan yana da wuya ban ce misali duk masu karatun na ce lalaci ba ne a abanci ba yawwa kan wasu ɗauka na ce haka nan amma dai kan dai kan abin da gyara kan gaskiya shi yasa wani wani ɗan boko ne shi ma babba don yanzu ma ya kai dakta ga yanzu sai ka cewa shi gaskiya yana ganin duk yariyar da ta wuce sakandare shi ta haƙarhi ne ba ya aurenta kuma babba ne yanzu ma dokta ne shi ya ce amma da inda ta wuce sakandare da ta wuce ta yace to shi ta haƙari ne wai saboda ma'ana san kuma matsalolin da akwai ciki din to kaga irin waɗannan abubuwan sai su suna ta tsala su ne sai suna ganin cewa ma ka san akwai wata dokar da sun ka taɓa so a sanya su turawa din na cewa duk wanda ya aure da ɗaya ta ba ta kai ƙasar shekara nawa ne shi ashirin da nawa ne sun faɗa da wanda wai za a hukunta shi kadi ba ganto ga musulunci da shi bai san da wannan ba kuma yanzu kaga in ba mutum bai aure da ita din bare karshe kila sai kaga ana ta sa matsaloli ai ta zuma mace da ciki shikenan kaga bai lalace amma an hana shi kuma ta yi aure to kaga ni to duk irin waɗannan abubuwan kaga ga sunan dai wanda shi musulunci ya san da su in akwai illa bai yarda ai wannan din sai da Aisha radiyallahu anha tana shekara nawa ka daura mata aure da manzo Allah sallama shekara shida ka daura mata aure da manzo Allah sallama shekara nawa ta tore gida ne kuma tana da shekara tara to kaga wahi shi sun san annabi sanan daidai kenan ko in akwai illa ya za a yi haka na da misali kaga bai yiwa amma yanzu kaga sai a tsara abuwa dai ga sunan dai barkace to shi yasa shi a musulunci sai aka ce to mutum ya yi gaugawa ya aurar da ya ta ta isa aure kuma ta samu miji to wannan yana cikin abin da aka son gaugawa ba a son jinkiri gare shi nawa annan ko a manci lissafi ina uku kenan ko to sannan sai kuma aka ce bayan wannan sai kamar irin mutum ya yi bako kana yin bako an gashi lokacin kai jinkiri amma za a ɗan kamar liyafa yawa to ya kila a sha wahala bisa hanya kaga ne to kaga in ba dan yaga ga aka kawo mai abinci da yan ruwan da zai dan kurba ba to kaga sai ya sha wahala kware da gaske to shi yasa an kace to shi ma ba a sun jinkiri gare da kaya bako to kai kokari ma za a dan kawo mai abin da zai dan sa baki ne to ka gani nawa kenan hudu kenan ko sannan sai in mutun ya rasu gashi an tabbatar da rasuwa dimon dimon shikenan to shi ma wannan ka a tayin jinkiri a sai gobe sai kaza sai kaza in dai ba larura ta kama ba to shi ma abin da aka bukata shi ma a yi kokarin a gaggauta shi ma a zo a yi wannan jana'izar din tashi nawa kenan biya kenan shidda kuma sai sallah cikin lokacinta in lokacin ta yayi to in lokacin sallah yayi to kada kuma shi kira tsaya wani lalaci a ta abuwa in dai an tabbatar da lokacin yayi na ta din to sai a zo a yi ba cewa kuma an kai mutum ya gaugawa ba tun kamin lokacin bai yi ba dai mutum ya yi sallah tun lokacin ta bai yi ba to su malaman fiƙo cewa suka yi da ka yi sallah kamin lokacin ta yayi gara ka ƙiyanta har sai an shekara guda sannan ka yi ware ku saboda in ka yi ta lokacin nata bai yi ba sallar ce a bata yi ba gaba ɗaya dudduka don inda salata kanat alal mu'minar kitaban mawquta dama tana da lokaci ko can amma in kuma watan yin sallar ne a kai misali lokacin nata yi sai baka ta kai ba har sai da an ka kai shekara guda in ka yi ɗin ta yi sai dai zunubi ne ka yi mai girma wajen Allah ka gani sai ka cutu baki na to wasu sun ce ya yi sauƙi ka yi jinkirin sallah ta shekara guda ba ka yi ba ya yi sauƙi bisa ka kai ta kamin lokacin na ta yi to ka gaggawa sallah nan take mutum hu a zabara ta yi sallah ba a tabbatar da lokaci din ya zanna ba ka ga wannan wannan bai yi ba duk da yake mafi yawanci mutane an ɗaya samun irin wannan matsalar ga ga ga ga lokaci na sallah azhar ko mafi yawanci shi ne ka samu wannan ga wasu ko za a ga wasu su karfe sha biyu sha biyu da rabi sha biyu da dan wani abu kamin karfe ɗaya kamin wani abu da sauransu haka wasu kuma sai karfe biyu to amma dai gaskiya kaga mahi natsuwa dai din nan da bakin irin karfe nan ɗaya da rabi dai zuwa karfe nan biyu ya haina natsuwa gaskiya don misali da mai yi sha biyu da kai da kaka bari sai karfe biyu ka yi ba wanda yake da shakku na cewa ita karfe biyu din nan lokacin sallah azhar ne ba har mai yi sha biyu ya tabbatar da shi ma lokacin azhar ne wannan lokacin amma kaga shi mai kanin biyu yana da shakku shi kuma ko da cewa sha biyu din lokacin da yayi to amma yanzu misali in kuma mutu ya ce shi bai yadda ba ai karhe biyu misali ba lokacin sallar azhar bane to sai a tambaye shi wani lokaci ne na wace sallah ne to ai an san da azhar ta wace sai wace sallah sai la asar to in lokacin la asar yayi to yayi ta wannan lokacin magani shi kuma yana yi ballai baya dai don ya san lokacin azhar ne ko to kaga kenan an bayin sha biyu ya tabbatar da karfe biyu nan lokaci da sallar azhar kuma ka gane ko da kai da amma ya riba ka ko ila ma halaye riba ka tabbatar da ba shakku kai wannan ba ku kanto ko kadan to saboda haka dai yin sallah cikin lokacin ta to yana cikin abubuwan da ake bukata din to shi yasa ubangiji madauki sarki to yayi waɗannan ne halittun a cikin wannan kwanakan guda shidda don dai ya gwada mana in zamu yi al'amura kan mu rika yin gaugawa gare su a rika bi a hankali ne kawai shine ba wani abu ba to saboda haka to shi yasa an ji waɗannan kwanuka jiya dai mun ji su ko mun ji rana kaza ga abin da an kai rana kaza ga abin da an kai ga Yesu iyaka daga nan ne sai malamai suka tsara kuma wani abu wanda suka tsara su ganin cewa inda su samu ne ya kamata a ce watan an bi shi haka nan kamar yanda akwai daga cikin malamai akwai al-Imam Abu Ya'la a cikin musnad din shi ya ruwaita kuma Shehu radiyallahu anhu shi kuma ya kawo shi ma a cikin dashi tafsiri shi ma na cewa shi yasa su malamai sun ka tsara waɗansu abubuwa suka tsara cewa kamar irin ranar lahadi ai an ce ranar an ka fara halitta ko tunda mun jiya din cewa cewa la takafuna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn ko sai an ka ce ranar lahadi da ranar litinin din to shi da sun ka ce to ranar lahadi to idan mutum zai yi inda so samu ne ba wai cewa an ka wajibi ba ko wata matsala ba ce in baka yi ranar din ba amma dai sun ka ce yana da kyau in zaka fara gini na gidanka ko wani abu sai ka fara ranar lahadi don shi ma Allah ran da ya fara halitta an gane ku ko gini hakan nan ko kuma irin dashen da shi hakan ga na itatuwa ko wani abun nan haka dai to ranar lahadi hakan nan shi kuma kamar irin ranar litinin sun ga ce yana da kyau kamar idan mutum zai yi ta haya haka to inda su samu ne in dai ba wani uzuri ne kama da ta haya yanzu yanzu ba misali in shi ne zai zaɓen rana da kai ne shi kenan shi ma sai ya yi ya tahi wannan ta haɗin ranar litinin shi kuma wannan ne shi ne abin da suka magana sannan kuma suka ce in sai talata kun ranar talata shi kuma sai suka ce in abin da ya shafi shi kuma kaman za a dan zubar da jini ciki ne to sai a yi shi ranar litinin talata ne wato shi ne kamar irin yi mai alaka ce a haka an gane ko za a yi maka kaho misali ko kila za a maka tiyata ko wani abu misali amma in kai ne kake da damar da zaka zaɓen rana misali da kanka to sun ka ce inda su samu ne mutum ya sa ranar talata din to zai yi kaga mun samu rana nawa kenan mun samu guda uku kenan ranar laraba kuma sun kace shi kuma inda su samu dai kamar in kamar irin da yake muna na kila ba ba mu da irin wannan kwarai sai manya kwarai masu kudi wanda mu Allah ne ka ba mu lafiya ba sauki cikin sauki so da za ka ganin wasu sai ka ji mutun yana cikin sai ka ji zai taya ga likita ne misali ko sai ka ji ta kasar waje can sai an ta kasashen turawa gaba ɗaya sannan can zai gani likitan nashi misali to wai misali kamar in mutum zai ga likita ne na shan magani to ya sanya shi kuma ranar laraba ɗin shi kuma shi ne suka cewa zai yi ranar laraba sannan mutum zai fara shan magani akan wata lura tashi ɗin ya sa ranar laraba sannan suka ce shi kuma kamar idan mutum ya zama zai je neman wani abu hakan nan a wajen neman wani abu ko kuma kamar yana son zai zo ya gana da wani sarki hakan nan kila misali na so in dai shi zai sa ranar da kai na misali ba wai shi sarkin ne zai sami lokaci da kai ɗin ba turan nan din kamar irin wata musamman wata addu'a ta musamman da zai zo ke ubangiji madaukin sarki ko kuma irin zai zo ya gana da irin wani sarki din misali ko kuma neman wani abu hakan nan suka ce to shi kuma sai mutum ya sa irin ranar alhamis din shi kuma shi kuma ranar juma'a wannan ita maganar kusan mahiyancin wani don an san wannan din suka ce shi kuma inda su samu ne sai a sa ranar juma'a daura aure shi kuma saboda ranar juma'a da an ka ce an halicci samai ko mun faɗi cewa na cikin waga aya take cewa a sun masawa ila sama'i fasawa hunna wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi itiya daw'an aw karhan qala ta'ati inda da yake cewa faqadha hunna sab'a samawatin fi yawmayn dinnan ne to cikin waɗanga yanan guda biyu da an ka halicci samai din da kasai din to a cikin waɗannan yanan guda biyu su kuma a cikin su ne an ka halicci annabi adamu wannan yanan na juma'a ciki ne an ka halicci annabi adamu din sannan ita ma hawa ciki ne an ka halicce ta amma sai an ka ce ita ƙarshen lokaci na can ƙarshe na juma'a ma'ana kamin rana ta faɗi kenan a wani lokaci ne an ka halicce ta hawa shi annabi adamun shi an ka fara halitta da farko an sani sannan daga ba sai aka ebi a waza shi sai aka halicce ta da ita to ita an ka halitta can ƙarshen lokaci na yanin na juma'a din to kuma rannan ne ubangiji wadda sarki ya aura ma shi annabi adamu ita to shi yasa aka ce to inda so samu ne in za a yi ɗaura aure to shi kuma sai ya zama a sa ranar juma'a din da zai yi amma duk wannan gaba ba ana nawa a in ka te kai su wata ranar da ba gana ba akwai matsala ba shi aka yi ba amma dai malamin su ga cewa inda da so samu ne to haka nan din zai yi to kaga amma dai mu wanga ne muna dan yawan haka nan mu da gare mu ko za ka ga mafi yawanci daura aure din juma'a juma'a din ya dan yawa haka nan to shine dai wadan gara na kun kaga duk guda biyar ke guda guda shida kenan kuma ga samu ko to sai rana ta bakwai shi kuma a ita aka cewa a wannan ranar rana ta bakwai rana asabar kenan kamar yadda mun kwana ga dazu cewa a ran nan ba abin da an ka halitta cikin ta dama saboda haka bayan to shi yasa sai wani yake cewa watan idan mutum zai idan mutum zai zai je ya nemi wani abu misali kamar kila zaka je ka neman wani abu ko wata tafiya ko wani abu rana asabar in zaka nemi wata bukata dai wannan rana misali zaka je wajen neman ta kai ta tunda wuri da safe ka je wajen neman ta to Allah zai taimaki mutum zai same ta din rana asabar misali to duk kaga da duk irin waɗanda da shine da wanda malamai sun tsara waɗanda abubuwa suka cewa inda su samu ne to ya zama an tsara su akan haka nan din za a same su din to wannan ne duka dai malamai ne suka ta kokarin dai kawo waɗannan din kamar yadda shi Imam Abu Ya Alad ya kawo da kuma Shehu radiyallahu anhu shi ma a cikin nashi tafsiri sun kawo wannan din to dai a takeice ne misali ga ayyamin kaza gari sai ta ma dai kai abuwa gari ta da yawa ciki wanda ita ma sai ta ce mana lokaci tun da mun dai jiya tun jiya karatun ta ya kusa minti 30 kaji gare mu ko to saboda haka waɗannan ayatu su ne waɗanda suke tabbatar da ubangiji maɗaukin sarki ya halici waɗannan ne halitta ɗin na sammai da ƙasai duk a cikinsu sannan sai ubangiji maɗaukin sarki ya ce wa'auha fi kulli sama'in amraha shin ji an karanta wannan ko na a ina ji amma mu kai ƙashin fita wajen fasara ba shi ko okay na'am to shine Allah maɗaukin sarki wa auha fi kulli sama'in sannan sai ubangiji maɗaukin sarki yayyo umarni ko kace yayyo wahayi ga kowace sama ya yi mata wahayin amraha wata umarnin da ya mata na biyayya gare shi Allah maɗauki sarki ɗin sannan wanda muka ce wannan umarnin da ya mata shi ne mata wani wanda mun haɗa cewa da Allah ke cewa ɗin wanda ke cewa faƙal laha wanda arziki ya ɗau an aukar han so su manan aka cewa shin wai magana ce shi Allah maɗauki sarki ya masammai ɗin su ma sun kama shi magana wasu malamai sun ka ce ikwar da gaske ba mamaki ba ne wannan ta hudu shi ubangiji maɗauki sarki azai iya tunda shi yasa mutane su zama suna magana to a yana iya kuma sa su ma dan zama suna magana din su yi magana din sannan kuma aka dawo aka ce a to ba maki dai kai tsaye dai wannan umarni ne na kudura ta Allah madaukakin sarki su kuma biyayya su gare su shi ake nufi din biyayya su ga Allah madaukakin sarki din to shine a ake cewa da aka wa ha sai ubangiji ya wahayi fi kulli sama'in a cikin kowace sama amraha yayi mata wahayi na watan al'amarinta wato shine na biyayya ga Allah madaukakin sarki da bauta gare shi sannan Allah ce wazayyan sama a duniya mun ga kawata sama ta kusa sama ta kusa ka san da ma mai guda bakwai ne to wannan ta farko din shine da ake ce masa ma'ud duniya sama ta kusa kusa to shine wazayyan sama a duniya bi masabiha mun ga kawata sama ta kusa kusa bi masabiha da taurari wanda shine zaka ji wata arziki take cewa wal qarzangin nas sama a duniya bi zinatil kawakibi wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-malil a'la wa yuqdhafuna min kulli janibin duhuran wa lahum 'adhabun wasi'un kamar yadda muka wuce a cikin sutur safati to shine alaki shawaza yana sama a duniya mun kawata ita wannan sama din tana kusa kusa bi masabiha da fitilu fitilu din nan sune taurari ma'ana ah sannan wa hifzan kuma muka kiyaye ita wannan sama din wai ma'ana shine aka kiyaye ta daga satajji na shidanu kamar yadda mun ka sani kamin fara wahayi aiko zuwa ga manzo Allah sallama to a lokacin an samu shidanu aljanu waɗanda suna taka junansu wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan har zuwa sama din abinda yasa suka yi haka nan din wai su ta can sama tunda ubangiji ba dauki sarki in ya in ya hukunta wani lamari zai gaya ma mala'iku ga abinda za a yi faru ga abinda za a yi to su kuma wai sai su ji mala'iku in sun ka ji mala'iku suna hira suna tattaunawa akan wannan abun su kuma sai su taho nan ƙasa a ba jiduwa suke ba amma wannan tunda kowa ya hau kowa da ma wanga bisa wanga wanga bisa kaga an kace aje a a gauce wannan jerin ai kuma kamar a ƙara hada shi kuma sai an ƙara shan wuya to si wancan wanda a can da can na ƙarshen sai ya hado mu wannan na kusa gare shi wanda yake bisa gare shi kuma wanda ya hado mu wannan na kusa gare shi a kawo ga na ƙarshen shi kuma sai faɗa mana zaci shi kuma ya samu wadancan bokayen da suka wani abubuwan nan sai su ba da labarin ai lokaci kaza za a yi abu kaza saboda sun ji daga mala'iku ɗin to shi kenan sai da ajiyar boka ya ce kaza ai lokaci za a yankan sai abin ya faru kuma alhali ga to wannan abu ne da aka to shine amma sadda Allah madauki sarki zai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai aka jefe su aka ci da wani bangare na taurari wanda kuma suna tare da kamar garwa sun wuta ne haka to daga nan sai duk sun ka ruguje sun ka wace sai sun ka samu hadari mai munin gaske wasu sun ka mutu wasu sun ka samu raunuka kuma wasu sun ka samu sun ka na ƙasa haka ga sunan dai to shine kaji Allah ke cewa wa yuqzafu min kulli janibin duhuran wa lahum azabun wasib to wannan abin da aka yi musu aka koro su gaba daya to shine Allah ke cewa su waɗannan taurarin mun halice su ne mun ma sama ado da su kuma wa hifzan kuma domin kiyayewa ga sama din ma'ana mun yi unguwar da su an jefi ke waɗannan shedanan su ma da suwa ka san kamar yadda mun ga sani misali mu cikin mutane haka muke akwai mutanen kirki akwai mutanen banza su ma cikin aljanu su ma haka nan suke ba akwai mutane akwai na kirki ba mutane ba ko sai dan ci akwai na kirki ciki akwai kuma na banza cikin su din kuma shi ko wani madaukin sarki ya riga ya alƙawari mutane na kware cikin mutane wanda an na kirki Allah zai sa su aljanna ne waɗanda an na banza kuma Allah zai sa su wuta ne sannan su ma cikin aljanu su ma waɗanda an na kirki su ma Allah zai sa su aljanna waɗanda annaban za su ma wuta za su ma yanda za a azabtar da mutane da suka aikata mugun aiki su ma haka nan za a azabtar da su a lahira kuma kamar yadda an ga sani kai ɗan adam yanzu in ka cutar da ɗan uwanka ɗan adam sai an yi hisabi lahira akwai shi haka nan su ma aljanu yanzu in za su cutar da ɗan adam ɗin su ma su ma wannan hisabin fa yana nan irin yanzu abubuwan da suke taimaka faruwa ga sunan ko sai ga cutarwa kala-kala ga ɗanar suke tawa mutane din kaga sun shiga a wancan amma wancan kaza to duk waɗannan abubuwan in an kace lahira sai sun ɗanɗana ku da su a wajen Allah akwai azawa karama ba gare su to shi yasa kaga ubangiji wa dauke zaki dama ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko can da mutanen da aljannu gaba ɗaya ya aiko su gare shi shi yasa kaga an ka samu na kware ciki sadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo to lokacin da an kai wannan jihi kiwata su da an gane da an ka musu wannan koruwar gaba ɗaya to shi ne sun ka ce sun ka dawo suna ta sacin wai menene abin da ya faru haka mi addali da aka koro su daga sama din nan ne to shi ne sun ka shawara sai sun ka nada committee sun ka watsa cikin duniya su ta su zagaya a cikin fadin duniya a gano wai mi addali da aka koro su daga bisa dinga kuma yanzu gashi suka cewa mai sami al'ana yajid lahu shihaban rasada duk wanda ya kuskure ci zai kara komawa kuma za a je kishi ma ya samu halaka su ka da kansu ka bada wannan labarin to shi da suka ce a ta bincika cikin duniya mana a gano wai menene abin da ya faru to suna yawo ana yawo ne wurin binciken nasu sai sun ka zo wani wuri da aka ce ma wadi na khalil suna zuwa wani sai suka isko manzo Allah sallama yana sallata asuba sai suka ji yana karatun alqur'ani suna jin karatun alqur'ani sun ka ce suna ganin wannan abu shine dalili ko saboda su tunda suke ba su taba jin karatu kamar alqur'anin nan ba ba su taba jin wata magana mai balaga da fasaha da duk wani abu da ake bukata ba su taba ji ba sai yanzu sun ka ce wannan shi ne dalili to kuma su waɗanda wanda sun ka ji magana sai Allah ya taimake su suna da ƙware su kuma sai sun ka yi imani nan ne a sun ka dawo inda ƴan uwan nasu wanda ka ji Allah na bada labarin cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi sun kace sun yi imani ko su da sun ka koma can ne da yan wannan su to shine suka ga mace cewa kai mu fa mun ji wani alqur'ani wani abin da ake karantawa wannan abun yana shirye gwa zuwa ga hanya mai kyau don haka mu dai mun yi imani da shi ya to su waɗannan sun kaji wannan kasuwan sun kai imani to shi yasa kaga su ma kashi biyu ake akwai masu imani na kware cikin su akwai kuma na banza waɗanda ba ba na kware din ba to waɗanda an na kware din yanda ka san muna ibada su ma haka da suka yi amma sai dai kokarin da suka yi su kam waɗanda an na kikin na tsakanin da Allah daidai ka san kamar yanzu mun misali cikin mutane ai kaga ana samun mutum ya zo da sifa ya nuna maka shi mutumin kirki ne shi ko ai musulmi ne shi ya kaza kaza yana iya zuwa don yadda niyyar yaudara misali sai ya zo ya nuna shi ba kone shi ya zo guzu da ya kare kunje kunje ya nuna shi duk mutumin kwarai ne amma mutumin banza ne kaga ana haka nan to su ma cikin aljanna su ma suna haka nan ma wasu lalle musulmi ne amma shi danu kuma kamar yadda ka san mu cikin mu akwai musulmi amma kuma shi danu su ma cikin su akwai musulmi amma shi danu cikin ma akwai musulmi amma na kwarai din kwarai sosai da gaske su ma cikin su ma akwai musulmin na kwarai din na gaske to na kwaran na gaske in sun ga tashi ma harkokin su su ba ruwan su ma da harkoki cikin jama'a haka mutane warewa suka yi su kuma su can wani wuri inda ba su da alaka da mutane kamar irin wani daji hakan nan wanda ba gona kowa ba misali wani can dai haka wasu ma irin haramin nan na maka duk can suke suna ta ibada su yadda muka yin sallah da karatun alkur'ani da duk haka suka taya musu su ma lahiya dau kamar yadda ka san mara waɗanda an na kwarai din kwarai amma waɗanda ba na ƙwarar ba to su ne suka ta cutar da al'umma su cutar da wancan amma wancan to su ne to irin wannan cutar da suka yi ɗan an ka ta yi lahira kam duk wanda sun kama wannan illat to an ka zo lahira tabbas sai Allah masu hisabi kuma sai Allah ya ƙona su ya hukuntar da su a kan wannan to don haka a shi ya sa kaga watan sai ya zama an kai wannan ne tauraron kamar da Allah ke cewa wa hifzan din an kai ta don a kiyaye ki sama din daga zuwan waɗannan shedanun zuwa sama din wasu sato wannan jidin wannan maganganun na mala'iku din to shine wahibzan din kuma an kai an an kawata saurari din sama din da sauraru don kiyayewa daga rita din Allah ce zalika wannan abun da an kai taqdirul azizul alimi wato kaddarawa ne na Allah wanda yake mabuwayi al-alimi wanda yake masani bi khalqihi da duk halitta ta gaba daya wanda babu wani abu wanda yake koyuwa daga cikin halittar Allah ko ma wane ne ko mi girman halittar ko mi kalamcin ta to ubangiji madaukin sarki yana sane da ita ko mai mancewa da ita in ta yi aiki kuma ko mi kalamci ne na alkhairi zai saka mata ko mi kalamci ne kuma na sharri zai saka mata shi ma sannan sai Allah madaukin sarki ya ce fa ina aradu don haka idan sun haka da wato mutane maka kenan in sun kawo da kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine aradu in sun kawo da kai anil iman daga barin imani ba'da hadal bayan duk bayan wadanga bayani da hujjoji da dalilai da aka kanta musu in sun kaƙi imani tun da yanzu ka daga duk abun da muka ta karantuwa a ci wai duk da haka nan wai shi mutum duk da aka imani bai ratsa zuciya ta ba imani bai ratsa jiki ne wai ya ji dai ya ƙara jin tsoron Allah ba ya ƙara sanin girman Allah ba kaga abu yayi muni to shine sai Allah ya ce to in sun kawo da kai faqul ka gaya musu lalle ku san ni wa anzartukum na yi muku gargadi ba sa'iqatan da wata irin tsawa misla sa'iqati adin irin misalin tsawon nan ta adawa mutanen annabi hudu kenan wa samuda da kuma irin misalin halaka wannan ta tsawon nan ta mutanen annabi salihu sune aka ce masamudawa to shine Allah ce in sun ki imani ka gaya musu ni na hana muku gargadi da irin abin da ya samu waɗannan mutanen wannan tsawon nan ku sani fa Allahn da ya masu wancan abin ya halaka har yanzu yana nan kuma shi din ne yana nan kuma da cikakken iko ne akan yin haka nan wa to shine faqul anzartu kuma hakika ku sani ni na muku ka ga musu na muku gargadi sai katan da awa misal sai kata adin irin misalin tsawanin da an kawa adawa wa samud da samudawa irja'atuhum rusuluhum irza'atuhum rusulu lokacin da manzanni sun kazo masu min bayni aidihim ta gaba da suwa wa min khalfihim da kuma ta bayansu wanda wato sun zo musu waɗannan manzanin nasu a kowane lokaci muqbili da kenan alaihim a wato masu na masu huskanta wa mudbiri na arhum da kuma suna masu ba da baya daga garin su daga barin su to duka dai ubangiji madauki da kici to ka gaya musu na maku gargadi da irin waɗancan abin da ya samu waɗancan mutanen in kuma ba ku yi imani ba kun ka bauta ma Allah ba to Allah yana iya kawo muku wannan matsala fa wannan azaba kuma ta same ku irin ta to shine a yace za ka min khalfihim abinda manzali na sun kace masu shine sun kace masu Allah ta'budu kaf ku bauta ma komi illa Allah sai Allah madaukin sarki don haka kamar yadda Allah ya gama da cikin alkurani ko wala qadar sanna nuha ila qawmi fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu laqad sanna nuha ila qawmi irin su laqad sanna nuha ila qawmi da irin wa ila wa ila samud ahwa salihan fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila adin ahahum huda fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu duk wanda sai ya ce muku sai ya ce musu ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu ku bauta ma Allah ku sani ba ku da wani abun bauta hayan ba shi ba kowanne daga cikin su aka gaya musu to shine na Allah yake cewa da hakan ga ka gaya musu na muku gargadi da irin wancan abin da sun ga musu ne sun gaya musu cewa Allah ta abudu ga ku bauta ma kowa illa Allah sai Allah madaukin sarki kaga duk annaba da suka gabata gaba ɗaya suna kiran duniya ne zuwa ga tauhidi kina aka ita Allah da bauta duk addinin na ma guda ne iyaka sai dai shari'a ta bambanta kurum wannan shari'a tasu tafi sauci da sauki kamar irin ta mata na kowa sauki din to shine Allah ta abudu illallah qalu sai dai suka ce masu wadannan kafiran sun ka ce ma annabawan kai lausha a rabbuna to ai inda ubangijin mu ya so mu yi imani wai da Allah na so mu yi imani to la anzala malaikatan da malaiku zai aiko mana su annabawan kaje kuma ta magana wai inda Allah na so su yi imani da malaiku zai aiko ba mutun zai aiko musu ba shine la anzala malaikatan da ya aiko malaiku gare mu fa inna bima ursiltum bihi bihi kafiruna ku sani mu mun kafirce mu wannan abin da aka aika kurshi ba mai dirshi ba haka suke ga musu kai tsaye ba wani ladabi ko kadan to kaga nan ne wai cewa su inda ana so su imani da mala'iku za a aiko musu to yanzu da Allah inda mala'iku an ka aiko a a za su yi su iya ganin su ai kaga an bayyana fa tunda yanzu wato su ga ka'ida mu jinsin namu dan adam daban Allah ya yi mu Allah kuma ya jinsi na aljanu daban ya jinsi na mala'iku to inda har aka samu waɗanda suka iya tsayawa su ji maganar ta mala'iku din ko su gansu su aljanu din sun ɗaya so mayin kama da suwa ka san kamar yadda ba a ganin mala'iku su ma aljanu haka nan ba a ganin su ko a mala'ika sai in ya zo ne da siga ta ɗan adam ko hakan ga zai iya zuwa ga wani mutumin kiki wani ban Allah ya su yi magana da shi ya kamar da an ka san su ma shidanun su ma aljannun su ma suna aiwa na rikida dai misali su zo ga wani to kaga sai haka ne to su saboda sun dan so su yi kama da su ne su aljannun shi yasa suka dan jin magana ta mala'iku ne amma a sani kar mutum ya dauka da mala'iku da aljannu duk dai suke ba dai suke ba su mala'iku su ne halitta ta Allah na musamman wanda duk wata halitta da bisa ga bayan kasa in Allah ba mala'iku umarni za su yi azabtar da ita kakka dauka wai karhin mala'iku da aljannu duk da yake a'a mala'iku su ne masu ƙarfi da aljanu mala'iku za su iya hukuta su su masu duk abin da su haka mana kaskantawa ne in Allah ba su wannan umarni yau saboda ka ba daidai suke ba to amma mu kuma dan adam sai Allah ya yi ba mu da wannan siga sai dai in kaga kaga mala'ika to sai dai in mutumin kirki ne mai girma don da ma gaskiya in mutum yana babban bawan Allah kwarai da gaske kusancin ka da manzo Allah da Allah madaukin sarki yana sa ka kai wanda zaka iya ganin mala'ika din ana wannan kwarai da gaske tun da gaskin sahabbai an samu haka ne irin su Imran bin Husainin wanda sai ɗaya ya ce mata ne a zo a mai shara a share mai wuri zai yi baki wai mala'iku ne za su saurin gaida shi kagancin cikin sabbin an samu akwai wannan ne shi ya zaga alimamu su yudi har littafi ya rubuta akan wannan matsalan ma tanwirul halak fi jawaz ru'yatin nabi wal malak su ne littafin da rubuta kenan akan halaccin yiwuwar a ga annabawa bayan sun rasu sannan da kuma mala'iku ana iya ganin su to saboda haka akwai hadisi da yawa sun kawo nan din na ana iya ganin waɗannan mala'iku wannan ba laifi ne hadisi inganta tumur su inganta ga sunan an sha gani wannan din amma dai ba kowa ba misali yawa kamar ya dauka shi ma yana iya ganin su sai mai da kusanci kwarai da gaske shi ko tunda ba dole sai ya zo ya baka labarin cewa na ga mala'ika an yi kaza an yi kaza ba kaga ba dole sai ka sani din ba to shine a suka cewa da haka ga mala'iku yanzu kaga yanzu in mutum ya ga mala'ika ai ba lahiya gare shi in dai ba kusancin kani da Allah sa ya kaga shi din ba tunda ai da mutum ya ga malaika magana ce ta mutuwa don azairu ne tauki na to kaga tunda yanzu ba gashi aljani ma wani in ya gani sai ya rikice ya rikice misali ko to wallahi malaika da ababban to kaga ni to shi ne sai da iyaka kamar yadda nace misali kamar wajen da kida da muka ce malaiku suna da kida kamar yadda su aljani suna da kita sai dai su malaiku in za su yi da kida su ba su da kida da zuwa da mummunar kama mara kyau ta ban tsoro ba su wannan su duk inda za su yi da kida sai sifa mai kyau suka yi yau ba su da rikida mara kyau sai mai kyawu amma su aljanu su ne suka rikida mummuna mara kyau din ga suna da makwajin su saboda cikin su din akwai mummuna da marasa kyau su kuma laiku gaba ɗaya dun na kwarai ne gaba ɗaya ba wani guda cikin mala'ika wanda za a ce wangana ba na kwarai bane duk na kwarai ne gaba ɗaya la ya asuna Allah ba amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna da suwa to wannan a shi da suka ce wai inda Allah ya so mai imani to la anzala mala'ikatan da sai ya aiko mana mala'ika sai kuma da mala'iku zama su annabawan gare mu kaga kuma ƙarshe yanzu inda annabawan ne inda mala'ikun ne an ka aiko ba cewa za su yi inda dai mutum ne dan uwansu da sun imani dan mun zai faru kenan ta ma ka je tun da mutum din ne to su tiya za a yanzu a ce mutum dan uwansu irin su wai su zo su ce to Allah yanzu ka san cewa suka yi mali hazar rasul ya kuru da'ama wai mishi fil aswaqi ya za a ce wannan manzo ne shiya amma gashi yana cin abinci yana zuwa kasuwa yana wai ma'ana mai yasa in gaskiya ne ai da ya zama bai cin abinci bai zuwa kasuwa bai wai abin suka nihi ya zama wata kala daban to da Allah yanzu kai sai ka ga mutum amma mutumin nan wai bai ci abinci duka shi kwata kwata bai ci abinci bai shan ruwa bai komi da mu'amalar mutane anya kana da da shiya tsoro zai baka wadon tsoro ne za ka ji kuma dole sai ka ji tsoro ne don yankaci baka ji tsoro ne ka dai hudi ne tunda ko annabi ibrahim shi ma ya ji tsoronsu koko tunda mala'iku da sun ka tura siffa ta adam mutane sun ka mai albishin na a kamin su mai albishin ne lokacin sanda sun ka biyo gida ne ai kaga ya ta yayo musu hidima ta abinci kala kala ya kawo musu nama da menene amma da ya kawo musu sai sun ka kici rashin ci abincin da ya gaba su yi ba sai dai ya dan ji tsoro hakan nan sannan sun ka ce aka kaji tsoro kaka ji tsoro mu mala'iku ne ba mutane bane mu to annabin Allah ba ganin ya ji tsoro da ya ga wanda ba shi abinci balle kai ka ga mutum wai shi gaba ɗaya bai shi abinci duka to ganin zaka yi a awan ganin aljani da kila ko kuma wata hadisa can daban to ka ganin to shi yasa sai ya zama wato an ka suka ce wani abu wai su inda mala'ika ne an ka aiko musu da sannan za su yi imani to shi ne suna cewa inna bi ma ursitum bi kafiruna kai mu mun kafirci ma abin da an ka aiko da shi ne ba mai dabaha subhanallahi to shine sai Allah zai zai zai ga mana yanda an kai da su wadanga kafirin da an ka bada misali din cewa a sai kace dinan misla sai kace adin wa thamud dinan ya to shine sai Allah madaukin shi fa amma adun fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqqi wa qalu man shaddu minna qurra awalam yaraw anna allaha خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون
na'am a to shine sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana to su adawa din nan fa amma adun yace amma su adawan nan shine mutanen annabi annabi hudu kenan fastakbaru fil ardi Allah ya ce sun kai girman kai ga bayan kasa begairi da haƙi kuma sannan ba tare da bisa da gaskiya ba don ba su da wani dalili ko wata hujja an gaya masu allan da ya ce su bota mashi shine wanda ya halice su ya halici sammai ya halici kasai ya halici duwatsuna ya halici itatuwa ya halici dabbobi da kwari da komi dai gaba ɗaya shine shine an gace su bota ma amma sun kace su san ba za su bota mashi ba to kaga a iyaka girman kai kenan sun yi girman kai amma begairi da haƙi ba tare da watan gaskiya ba don ba su da wani dalili ko wata hujja wanda za ta tabbatar masu da cewa ga dalilin da sun yadin wanda za su yi wannan girman kai ne shi ne sai Allah ce wa ƙalu sai dai sun ka ce wato shi ne lokacin da aka ba su labarin yan ba su yi imani sun ka bauta ma Allah ba to in sun ka ce lahira akwai azaba za a azabta da su to shi ne suka ce haba ma Allah wai su wani sai masu azaba to shi ne wa ƙalu suka ce man ashaddu minna quwwatan waye yi mu ƙarfi za mu na barazana a ce akwai wata azaba wai wane ne wanda ya sai masu azaba din subhanallahi to shi ne man ashaddu min naquwatan wane ne wanda yafi matsananin karfi ah saboda suna ganin irin halin su saboda kasancewa misali suna iya kai yanzu misali duk wani dan rankin rankin duci dai hakan nan duci irin wannan gana aka wuce cikin kasa ne kadai ba mutum guda sai yazo ya balle shi ta inda zai rake ta shi duk inda garama ya abu da zai wannan ba wani abin da yan kamar misali kusan dutse da dan kusa girma ga masallacin da sai ya balle shi ta ta kwarai da gaske saboda su dan karamin aiki ne gare su wani abu ne ba to shi ne wannan ƙarfin sai ya rude su ɗin shi ne suka ganin cewa to su wahi su ƙarfi za a masu barazana cewa na abuwa akwai wata azaba ɗin to shi ne suka ganin haka ɗin to shi yasa sai duna abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu sai yake cewa abin da a tsawo na wanda watan agaje kamar irin waɗanda suke tsawon su misali yanayin tsawon su na na in za a auna shi da zira'i misali a ce kamar tsawon su ya kai zira'i na hakan nan to shi wanda addogo da ya kai zira'i ɗari amma zirayin irin nasu ba irin namu ba ka gane to saboda haka irin nasu su da wannan karhin su aka magana saboda haka kalamci misali yanzu lalace kalamci shi wanda aka jere watan wanga dogo ne muka magana misali ko shi ne azzira'i 100 wanda aka jere shi kuma shi ne adda zira'i 40 gajere kina zira'i 40 amma 40 da irin nasu yanzu misali da za a bata kadiran za a gane ba kamar yanzu kai kai na zero tsawonka so 30 shi ya dan gajeren nasu din gajeren nasu amma kan yi an gane ba dogon nasu ba dan gajeren nasu din shine zai kama yalonka ka 30 kai karamcin takadiri kenan to kare balle dogon kenan ko ai kaga abun ba kanana bane to shi yasa wannan karhin ya rude su suka ganin cewa to su yanzu a ce wai karhi za a gwada masa da shi ya a ce wani abu akwai wata azaba wane ne wanda ya sai masa azaba ne to shi da suke cewa man ashaddu minna quwwatan su wane ne wanda ya fi tsananin karfi wanda za a yi masa barazana a ce wai akwai azaba in ba su yi imani ba za a yi masa azaba da sauransu to shine sai Allah madauki zaki ya ce mashin wai awalam yarau shin ashe ba sani ba annallaha cewa Allah madaukin sarki allazi khalaqakum wan allazi halaqahum wannan da ya halice su huwa ashaddu minhum quwwatan bosan yafi su tsananin karfi ba wai kaga sai sun kamance da to amma kuma wani yayi su fa to su wanda yayi su da wannan karhin ba su tunanin cewa wanda yayi su tare da wannan karhi din su ba su tunanin cewa yayi su karhin to shine Allah ya ce shin bosan bosan cewa shi Allah madaukin sarki wanda ya halice su yafi su tsananin karfi ba wa kanu bi ayatina yajhaduna sun kasance suna yin musu da ayoyin manji Allah madaukin sarki to ai Allah madaukin sarki wanda ya halice su din ya fi su kai to shine sai a daga nan sai aya ta gaba take cewa fa arsalna alaihim rihan arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahasatin linudhiqahum azab al-khizi linudhiqahum azab al-khizi fil hayati الدنيا ولعذاب الآخرة أخذي وهم لا ينصرون
to shine sai Allah madaukin sarki ya ce to da sun kai wannan sun kai duk da yake ayoyin su da dama sun ka- sun sun riga sun gaba da can ayoyi daban-daban cikin Alkur'ani wanda sun kai ta yi na abubuwa da irin abun da shi Annabi Hud ya gaya masu da irin amsar da sun ka bashi da menene duk dai har zuwa ƙarshen duk abin da sun kai din da halakarwa din to shine sai Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan mu ko sai mun ka aiko masu da wani irin iska shi wannan iska din nan sarsaran mai tsananin ƙar- watan sanyi kuma ana cewa sassan mai tsananin karfi kamar ɗan iska taso ai kasan za ka ji guguwa ce wuya taso ɗin da karfi to shi aka ce aka ce masa sassan ɗin wasu kuma sun ga ce sassan abin da ake nufi da shiya tsananin sanyi shi ne sassan ɗin to da ana fassara da haka ɗin to shi ne fa asan na alaihim rihan sarsaran sai muka aiko masu da iska mai tsananin sanyi da kuma tsananin sauti don haka fi ayyame na satin mun yi masu wannan kuma a cikin kwanuka waɗanda ba su da albarka shi ne ayyama na sati ɗin kwanukan da babu albarka cikin su subhanallahi to shi ne a fi ayyame ko kace na satin ko kace na hisatin wannan hawun ɗin ana iya mashi wasali ƙasa kuma ana iya mashi a, watan a ɗauri na satin kamar ɗauri na satin ko kace na hisatin to shi ne fi ayyame na hisatin na yauwa kowa dai daga abin da aka na shi rubuce ana cewa na hisatin da ɗauri ga hawan din ana cewa kuma na hisatin din da wasali ƙasa to shi ne watan watan yini wanda yake babu wata albarka ciki ne wanda babu alkhairi ciki wannan yini ne shi ne yinin da bai da alheri da kai tsaye kaɗan shi ne mun kai masa wannan azafi ayyamin hisatin a cikin kwanukan yinin da ba su da al- alkhairi cikin su din linuziqahum Allah ya ce musu wannan don mu dandana musu azabal khizi azaba ta kaskanci da kunyata fil hayati duniya tunan cikin rayuwar duniya sannan sai Allah ya ce amma wala azabul akhirati amma ku sani azabul lahira ita kuma akhza ita ce mafi tsanani da kunya tawwa sai dai wahum la yansaruna kuma su sani ba a taimakon su ba ba a taimakon su wai ba na ba wani wanda sai taimake su ya hana Allah ya musu wannan azaba din sai an kama su din to wannan ganin da kaga ga aya ita ce waccan din da Allah yake ga mana fa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatar qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin hawiya har Allah ya shafa hal tara lahum min baqiya sai Allah ya ce saboda aka ga sunan su ne wanda aka aika musu da wannan iska din wanda kaji Allah ya ce tudammir kullu shay'in tana darkake duk kowane irin abu ne ta isko shi ba abin ta ka bari domin ga lokacin sai an ka ce a lokacin da za a halakar da su din to an ce dama ana tsananin hwari da lokacin gare su ba ruwa suna cikin tsananin hwari to sai an kai wani irin hadari can wajen gari hakan nan da an kai wannan hadari hadarin ya game to ana masifan tsahi an ka saka masu to ana nan aka sai dai kurin dai a sun haga an aiko ga girgiji sai dai kurin dai sai wani dan fara gwada dan ta can cikin inuwa shi can wurin girgiji sai an kai lushi an kai inuwa can inda hadarin yake sai wani ya gasa yana shiga sai ya ji kuma inuwa ma sanyi gare ta shi haba da sai kama kira yan wani da saboda an samu ana cikin tsananin zahi lokacin zahi aka yi musu haba shi kenan an ka zo an ka taru to shine sai suna cewa haza aridun mumdiruna wannan ga hadari na an zo mana wanda zai mana ruwan sama a samu sauki a kore musu zahi din to sai shi annabi hudu ya ce musu a'a rihun fiha azabun ya ce iska ne wanda akwai kuma azaba ciki ne sun ka ce kai ya ba su za a barazana da uto ko Allah yi madauki sarki yana halakar da su ina da karhin da halakar su balle iska subhanallah kai bayan Allah ba kalma aiki yake suka yi ba to wannan shi yasa sai suka yi abinda suka kashe dai to sai gashi aka zo aka yi wannan iskan mai tsanani din wanda kaji Allah ce sakharha alayhim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin wanda sab'a layalin dare guda bakwai an kai ana yi din yini yini takwas haka an kai abun kamar dai sati za a cewa misali tunda ana cewa an fara shi ne ranar laraba da safe a cikin ƙarshen watan shawwal ranar laraba ƙarshen watan shawwal namu ka kanan labar ƙashin wata shawal to aka mashiya har zuwa watan a faɗuwar rana na wani satin da ya kewayo kamar misali an fara irin wannan lalabar da safe a na ƙashin ƙashin watan shawal bayan wata lalaba ta kewayo amma can ƙashin yinin an ka ƙara halakar da su ne to tun inda sun ka fara ganin abin mai yiwuwa ne da sun ka ce su iska za a cewa halakar da suwa to da iska ya fara tahowa don a gwada masu ilalle iska yana iyawa suna da raƙumma irin nasu amma tunda ka sani ba irin nawa ne ko tunda raƙomin ka sani ba har bai yi musu to kagan to irin nasu raƙomin sai sun kaga iska sai ya zo ya ɗaga raƙomi sama kamar yadda ka san irin ganyayyaki ya kan gaya irin kunnuwan bedi ko na abin gaya iska yana ciyar da su waɗannan haka sun ga ana yi da raƙomansu sun ka ce lalle ko abin ana ayawa kenan to ai kaga misali su har su su raƙoma ai kaga sun yi su ƙarfi ko tunda su suka hawa raƙoma misali raƙoma amma irin nasu ne ba irin namu ba don su namu ƙananan ne to da suna ga haka nan a kai wala asin hin bayan da mu ne wala to karshe shi ne suna gano cewa a shi amai to sun ka cewa ba su wai Allah za su wa dubara sai mutum ya zo ya yi gina wanda za ta kai kamar rabi ne misali sai ya shiga ciki sai ya mai da ƙasa ya ruhe kaga ya kai kai ne kuri ko wani su kai kanun su kuma gani ba sai su kai kansu ta yadda iska wadda bai ya daga su din su kuma ga su da ƙarshi da manya manya ne to shine aka zo sai ga iska zo kawai sai dai zo ya kwashe mutum yana cikin ramin fa galibi na cikin cikin ramin ya rufe kana amma da kan iska zai yayi shi sama da shi kin haka an ka tayin sama da suwa shi yasa kaji a ce ka annahum a'jazu nakhalil hawaya duk an ka halakar su da ka san manyan manyan itatuwan dabinai ka sai cin dabino ko ga yanan da tsawo da kwari inda ya kosa misali to Allah ya ce haka nan gawo kin su ga sun sun ka hadu sun kan mutu shikenan to waɗannan su ne adawa din su ne masu ƙarfi din waɗanda Allah ya kisho Allah ce lam yukhlaq mithlu hafil biladi su ne wanda Allah bai taɓa yin wasu irinsu ba a cikin garuruwa ba saboda tsananin ƙarfi to wannan shine karshe aka halakar da suwa to su ne na Allah yake cewa haka muka wannan din don mu danna musu wannan azaba mai tsanani wanda hum la saruna sannan kuma su ba za a taimake su ba a hana su daga wannan azaba din ba saboda haka lokaci yayi kuma za mu tsaya nan sai mun dawo sai waje su kuma san mu dawo ya an kai da su su kuma saboda haka insha Allah muna fata inda muka yi daidai Allah karɓa mana kurakuran ma Allah ya fi muna Allah fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata dukkanin waɗanda suke aiko da sarkuki suna neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatar kowa Allah ya biya mu da kowa bukatar shi ta alkhairi muna roƙon Allah ya karɓa mana ibadun da muke gudanarwa ya samu daga cikin bayan da yake watawa dukkanin jama'a da suka samu halarta wannan wuri dukkan mun sani kamar da muka haɗu wannan wuri Allah ya tara mu baki da gaban sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhamdulillah akwai Assalamu alaikum.
tona Akwai wakalla wa mutane da shawara, fatan mana ya shawara lafiya. Allah ya ƙara mana lafiya. Akwai wakalla wa meye hukuncin wanda suke shiga cikin masallaci suna ta surutai haka na duniya wasu har abinci masu fice a ciki.
to subhanallah to gaskiya ne kam a shi ga hira a cikin masallaci kam wannan bai halatta ba gaskiya ba hira ta harkokin duna kurum kamar yanzu nan sai a zo mutum ɗaya zana masallacin ga ta hira ki kurum to wannan ba ai su kansu masallatayin haƙara sun kai wurin ubangiji na waɗannan mutanen to kuma akwai wani hadisin da ya zo mai ban tsoro kwarai akan wannan abun Ah, cewa idan mutum sun ga suna hira su harkokin su kawai na duniya tsura a cikin masallaci za a ruguje ibada su ta shekara arba'in to yanzu misali kila mutum bai shekara arba'in baki na san ko sai da sun kai hira kila shekara shi talatin kaga yanzu an biyo shi ma shekara ba da shekara goma kenan ko an biyo shi ba shi waɗancan na talatin da kaga sun lalace kenan yanzu ana bi na shekara goma da ya biya bashin ko to ina zai samu kuma na ce halahara a yana samun hisabi da su suku kaga abu yana da haɗari gaskiya saboda haka gaskiya a zauna a cikin riki amma a zauna a tattauna akan lamari na addini a cikin masallaci wannan babu komi shi kamar yanzu misali nan sai a zo a ce an zauna za a ta yi shawarwari masallacin nan ne akwai abubuwan da aka sun za a yi na gyare-gyare ciki na a yi kaza da kaza da kaza wannan sai aka tauna a cikin masallaci wannan ba hirar duniya ba ce wannan bai da matsala ana yi ko kuma kila harka ce ana so a tauna akan harkar makaranta ko wani abu na taimako dai ma'ana dai abin da shafi dai wani abu da mai muhimmanci mai kyau amma dai kawai dai a zauna kawai dai kila na san kamin lokacin sallah yi ko kuma irin yanzu ana azumi wani da haka yan rana ta hadin nan masallaci akwai sanyi wurin sai a zo a taru cikin masallaci kuma ana ta hira to wannan shi ne bai halatta ba to Allah ya samu dace Allah ya gyara mana shikenan ko to masha Allah to Allah ya samu dace Allah ya mana jagora Allah ya karba mana baki daya kuma ya sa wa ibamu ikon kiyayewa da alfalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam